الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 28 ga watan rabi'ul akhir hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1440 wanda ya dace ma hudu ga watan daya shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
kamar yanzu nan shi imamu bukari sai ce haddasa muhammadu bin yusuf musali haddasa abdullahi bin yusuf musali da cikin wata sai yanzu isnadi na wannan ce haddathni ya haya ni ya haya zai an malik wannan bukala wannan yawon nasiya ta ba haddathni ya haya bin ya haya wato shi yin amfani da lafazin haddasa ne shi wannan lokacin da ya kasance daga kai sai malami in kuma kamar yanzu misali malami ne ya zo yana ilka'in darasi ba kai kadai bane cikin jama'a ne to in za ka rawaito sai dai ka ce haddasana fulani saboda ba kai kadai ba aka karantar da hadisin ka halarci darasin kuna cikin taron jama'a kenan sawa'an ku biyu ne ko sama da haka kenan malami ya karantar da ku in ko ya kasance daga kai sai shi ne kenan shi ne suke amfani da lafazin haddasani ko akhbarani ko amba'ani
kamar ita mu wadda ba ta malik ba ce ta al-imamu malik ce
kamar wani ai almajirin shi ne shi yahya ibn yahya al-daisi yana daga cikin waɗanda suka rawaito muwadda daga cikin wannan marwaitan ta mutum takwas waɗanda riwaya su ce ita ce riwayar da ta fi kowace shahara
yanzu littafin da yake hannun muke na ruwayar almashi shi wannan ta yahya ibn yahya al-daisi ce akwai riwaya ta muhammad ibn hasan ash-shaybani almajirin al-imam abu hanifa akwai riwaya ta wato wannan wa yake da suna sa'id ibn suwaid al-hadasani da sauransu waɗanda su ne ruwayoyi guda takwas wanda wani malami shine sulaim al-hilali ya jimurce waɗannan riwaya ta guda takwas kinan duka da abin da ake samu na bambanci daga wannan riwaya zuwa wannan sannan kuma aka haƙaƙa aka wari da waɗanda suka inganta na hadisan da waɗanda ba su inganta ba na'am wai dangane ana tambaya ne rigar dakin kaba wai akwai wani fifikon daraja ne da sauran masu riguna da sauransu
a duk abin da aka ce ya shahi ka'aba ai ya fi komai daraja bare rigar ka'aba ai ta fi kowace riga daraja bare kuma ai abu ne wanda karmawanta yana da tushe asali tun daga wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka'aba nasi na alkur'ani shi ya tabbatar mana matsayin wannan daki kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina kuma haka can ubangiji ta'ala na faɗa wani ya tsawafu bil baitil atiq idan aka ce al atiq na ɗaukan ma'anar abu wanda yake da daddi ka'aba ko ita ce farkon ɗaki wanda aka assasa shi a ban ƙasa domin bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma lafazin al'atif yana ɗaukan abu wanda yake annafis zaɓaɓɓe wanda yake mai tsada mai kima mai daraja sai dai ba za ka zo ba ka shahi rigar ka'aba ka ce albarka kake nema ka shahi rigar ka'aba ba a shara'anta ba ko ita ka'abar gininta ba za ka shafa ba da sunan cewa neman albarka kamar yadda umar allah ya kara masa yadda na cikin dawafi lokacin da ya zo alhajarul aswad zai sumbanta umar sai yake cewa wallahi inni la'a'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك Umar yake cewa wallahi na tabbata kai dai dutse ne wanda baka cutarwa kuma baka amfanarwa ma'ana baka isa baka janyo ma bawa amfani daidai da niska da zarra kuma in bai sumbance ka baka isa baka cutar da shi yace in ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sumbantar ka yace wallahi ba zan sumbance ka ba to dan haka kasancewar sumbantar da ake yi wannan koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba a haraka in ba a cikin dawafi ba ba za ka zo maka ce wai ka sumbanci hajarul aswad da sunan neman wata albarka in kai haka ka zo da abin da yake ya saba ma shari'a kuma kamar yadda hadisi ne ingantacce muawiya Allah ya kara masa yadda yana cikin dawafi kowane rukuni daga cikin arkanikin ka'aba ma'ana dimshikin muawiya sai ya sumbanta ashe a kusansa akwai abdullahi dan abbas sai ke cewa haba amirul mu'minin ya ce a jikin ka'aba ya ce ba abinda manzon Allah ya sumbanta face waɗannan rukunai guda biyu rukunin da ke akwai alhajarul aswad sannan da rukunin limani su kadai manzan Allah ya shafa in banda su manzan Allah bai shafi komai ba sai muawiya yake ce masa to a jikin ka'abar menene na zubdawa duka ba ka'abar bace ba sai ibnu abbas ya ce masa eh haka ne ya ce amma ai Allah ya faɗa mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira take yanke muawiya ya jinjina ma ibnu abbas ya ce yaro kai gaskiya haka ne daga wannan lokaci ya taka burki iya abinda manzon Allah yake sumbanta shi ma ya takaita a kansa to dan haka shi neman albarka ibada ce ibada kwa ba a gano ta sai ta hanya ɗaya ɗaya shine alkur'ani da sunna abin da ya tabbata a shar'ance akan nemi albarka da shi to wannan mutum zai nema amma duk abin da babu shi a shar'ance to wannan baya halatta don haka tsabar jahilci ne da wauta za ka ga wasu suna rungumar ka'aba suna shafawa a jikinsu suna goga fuskarsu wannan duka abubuwa ne waɗanda suke sai dai mutum ya ɗau zunubi ba ma ka'aba ba hatta da katangar makabarta ta baki a zaka ga mutane suna shafa suna sumbanta da kyauran masallaci maza Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wai kamar yadda ya gabata lokacin da maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya sami labarin cewa jama'arsa waɗanda suke zaune a nan uba su ne ake kiransu banu amurguna au sun samu rashin zutuwa har ya kai suna dukan juna da iccen dabino da takalma da abin da ya kama da haka wani rikici ne ya barke tsakaninsu labari ya ci ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya tashi a lokacin hantsi ya ja wasu daga cikin sahabbansa suka tafi manzan Allah ya sulhunta su aka gafarta ma juna aka yafe ma juna suka ce masa to ba za ka koma ba sai mun shirya maka abinci na musamman suka dakatar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kafin ya zo lokacin azhar yayi bilal yayi kiran sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dafin dawowa a lokacin nan bilal sai ya tafi gun abubakar Allah ya kara masa ya dace ya ababakar ko za ka iya wucewa gaba kama jama'a sallah abubakar ya ce in har ka ban izini a lokacin nan abubakar Allah ya kara masa yadda ya shiga gaba aka fara sallah an fara sallah kenan sai ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa sun iso mazan Allah ya ringa keta sahu ya ringa keta sahu sai da ya zo sahu na farko ya tsaya jama'a da suka ji isowar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ringa tabi suka ringa tabi da suka yawaita tabi abubakar sai ya waiwayo waiwaiwar da yake sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya iso abubakar sai ya daga hannuwansa ya yi godiya ga ubangiji manzon Allah sai ya masa nuni cewa ya ci gaba da sallah abubakar sai ya janyo da baya ya shiga cikin sahu manzon Allah sai ya wuce ya ci gaba da sallah wanda da aka gama sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya waiwayo sai yake tambayar abubakar yake cewa ya ababakar ni ya hana lokacin da na maka nunin cewa ka ci gaba da sallah ka ja da baya sai ce ya rasulallahi ina ɗan ibnu abi kuhafata ina wucewa gabanka ma'ana ai matsayina bai kai ba a ce na shiga gabanka maza Allah sai ya ce ko kuma me yasa kuka cika yawan tabi maza Allah sai ya ce daga yau ɗayanku idan wani al'amari ya mai masa wani al'amari ya faru gare shi yana cikin sallah maza Allah ya ce tasbihi zai yi sai ya ce innama tasbihu lirrijal wa tasbihu linnisa au kama qala kusan da cewa tasbihi shine abin da aka shar'anta ma maza in wani abu ya faru a cikin sallah misali kana cikin sallah wani sai ya sallama to abin da zaka yi sai ka ce subhanallah kiran ya fahimci addini zai gane cewa ga ya cikin yanayin da kake ko kuma misali kana cikin sallah kana sallah wani al'amari zai faru misali yaro karami zai yi wata banna ko wani abu wanda kana buƙatar cewa a gusar da shi to anan sai ka yi tasbihi idan ka yi tasbihi wanda yake kusa zai iya waiwayowa gare ka in ya waiwayo sai ka yi masa nuni ka nuna masa abin da kake nihi shine yace innamat tasbihu lin nisa lirrijal sai ce wa tasfiku nisa maza Allah ya ce tabi mata aka shar'anta ma mace ce ita ce in wani abu ya faru tana cikin sallah to iya abin da za ta yi sai ta yi tabi me ake ni tabi kamar waɗannan yatsotsi biyu ta buga su a cikin cikin tafin hannunta sai wani sauti ya fito kenan a lokacin nan sai a fahimci cewa ga halin da ake ciki to shine dan uwa yake cewa yanzu kamar yanda wai misali a yau masallaci ne ke da limami ratibi limami ratibi ya yi latti wani ya yi karambani ya wuce gaba ba tare da izinin shi limamin ratibi idan limamin ratibi ya zo yana iya fitar da shi kwarai babi ne na musamman al'imamul bukari ya yi yana iya fitar da shi shi ya ci gaba da sallar saboda ba shi bai ba shi izinin cewa in na yi latti ka wuce gaba dalilin ku shine wannan hadisi eh ma musu suke da masallaci su ma zawa suka yi kai kai ne aka dora ma nauyi ko da ma mu suka ce kai wuce kai mana limami ratibi in dai ba shi bai baka izini to in yazo yana da yancin da zai hudda ka in ko shi limamin ratibi shi ya ba ma mun yanci yace in lokaci izini yace in lokaci yayi kun ga nayi latti an kai daidai da minti kaza to ku gabatar da wani yayi sallah to wannan kuma in shi ne ya ba su wannan dama suka gabatar da wanda zai musu sallah bai dace ba ya zo ya fitar da shi shi ya ci gaba na'am a na'am wallah wai dangane da waɗannan nafila raka'a biyu da ake yi bayan rana ta hudu ta ɗan ɗaukaka ga wanda ya ci gaba da zama a mahallinsa bayan gama sallar asuba har aka kai lokacin da rana ta hudu ya ci gaba yana ambatan Allah har aka kai lokacin da rana ta hudu ta ɗan ɗaukaka ya tashi ya yi raka'a biyu wannan za ta tsaya masa matsayin sallar wallaha a nan abin da muke so mu gane ita wannan nafila ce mai zaman kanta wanda sakamakon duk wanda ya wannan Allah zai rubuta masa ladan hajji cikakka da umra cikakka kamar yadda musamman da sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya sallaci sallar asuba ya ci gaba da zama a mahallin da ya yi sallah yana ambatan Allah har aka kai lokacin da rana ta hudu ta ɗan ɗaukaka ya tashi ya yi nafila raka'a biyu maza Allah ya ce za a rubuta masa ladan hajji cikakka da umra cikakka kina a nan inda misali za ka ci gaba da zama a mahallinka kana ambatan Allah har aka kai lokacin da rana ta hudu ta ɗan ɗaukaka ba tare da kayi wannan nafila ba ka tashi shi za ka samu ladan wannan haji da umra tunda wanzu Allah ya allaka samun wannan lada da wannan nafila raka'a biyu da kai kenan bayan zaman da kai tun daga gama sallar asuba don haka kenan in kayi wannan kuma sannan sai ka tashi ka yi wato wannan sallar wallaha a wannan lokaci in kuma kasancewar lokaci ne irin wannan na sanyi da sauransu kenan abin da ya dace daman kamar yadda bayani ya gabata ita sallar wallaha an fi santa lokacin da rana ta fara zafi take gudu kamar yadda in ka shigo masallaci ka yi taifa ka yi raka'atul fajr ba in ka yi tahiyatul masjid ai ba za ta tsaya maka wa matsayin raka'atul fajr kamar misali ka zo masallaci a lokacin asuba sai kai raka'atul fajr da niyyar raka'atul fajr ba wannan kai kai tahiyatul masjid ba da niyyar raka'atul fajr kaga ba za ta tsaya maka matsayin ta darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu shuru mun tsaya karshen wato babi na uku baban da ke bayani game da hukuncin yin sharɗa a wajen ciniki ba laifi ba ne ba in za ku yi ciniki ka gitta sharaɗi an gane ko ka ce a zan tsayar maka wannan abu amma banda kaza a ciki to wannan inda ya kasance shi cinikin wannan sharaɗin baya suka game da ingancin ciniki to wannan sharaɗi akan iya tabbatar da shi amma duk sharaɗin da zai zamanto akwai tauye haƙƙin wani daga cikin mai saya ko mai sayarwa to wannan sharaɗi ne wanda yake batacce kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba shi ne a ƙarƙashin baban malam ya zo mana da hadisin urwa ibn zubair Allah ya ji kansa yake cewa lalle Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ba shi labarin cewa barira Allah ya kara mata yadda ja'at Aisha ta tastaqinu ha fi kitabatiha wani lokaci ita barira ta zo gun Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana neman Aisha ta taimaka mata ta agaza mata fi kitabatiha game da fansar da aka dora mata ita barira baiwa ce wanda tana kai kawo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gun Aisha domin kama mata aikace aikace to wata rana masu gidanta sai suka dora mata fansa idan aka ce dora fansa shine mai gida ya fada ma bawansa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza yi kokari ka haɗo mun kudi adadi kaza in har ka haɗa mun adadin wannan tuje ka ka zama ɗa misali sai ce masa daga nan zuwa wata shida ko kuma zuwa shekara ɗaya ko shekara biyu ka haɗo mun miliyan guda idan ka haɗo mun miliyan guda to kai ka zama ɗa to daga wannan lokaci shi wannan bawa sai ya tafi ya ringa yin sana'a duk abin da ya samu sai ya ringa kawo ma mai gidan shi ana lissafi ana lissafi ran da ya cike wannan kuɗi da aka dora masa daidai da dala bata rage ba to ya zama ɗaya yantu to irin wannan bawa shine ake kiran shi al-mukatab al-mukatab wanda aka dora masa fansa wanda dora fansa nassi ne na alqur'ani kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa mana a cikin suratul nur والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا Ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suke neman ɗora fansa daga cikin abin da damar ku ta mallaka na bayi Ubangiji ta'ala ya ce fakati buhu ku ɗora musu fansa in alimtum fihim khaira in har kun sani wato suna da dukiyar da za su iya biya ko kuma in alimtum khaira in kun san suna da kokarin da za su je su yi sana'a su biya iya abin da kuka dora musu ubangiji ta'ala ya ce ku dora musu fansa to shine anan ita barira Allah ya kara mata yadda masu gidanta suka dora mata fansa sai ta zo gun Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tasta'inuha tana neman Aisha ta taimaka mata ta taimaka mata fi kitabatiha game da fansar da aka dura mata Aisha take cewa walam takun qabat fi min kitabatiha shay'a a wannan lokaci ita barira daidai da wani abu bata biya ba daga cikin fansar da aka dura mata dala bata bada ba ita ko fansar da aka dura mata kusan ya kai ukiya tara kamar yadda bayani ya gabata kenan duk ukiya ku dirhami arba'in ne kaga akalla wajen dirhami dari uku da sittin aka dora mata ya fi dirhami dari uku da sittin wajen dirhami ya kusa dari takwas saboda ukiya biyar ita ce take ba da dirhami dari biyu kenan akalla dirhami dari bakwai da sittin aka dora mata qalat laha aisha aisha Allah ya kara mata yadda sai ta ce da ita irji'i ila ahliki ya ke barira kuma wajen masu gidanki ki faɗa musu fa in ahabbu an aqdiya anki kitabataki wa yakuna wala'uki li fa'alt kuma ki faɗa musu in har sun so sun yarda sun amince iya abin da suka dora miki na kuɗaɗe take yanke yanzu in tusa in baki ki kai musu amma sharadi alwalaicin ki ya zamanto na wani sharadi ya zamanto ni ke da alwalaicin ki saboda duk wanda ya yantar da bawa shi yake da alwalaicin wannan bawa kenan shi yake da shibintar lamarin shi wannan bawa ya fi kusa da kai akan kowa domin wannan bawa in Allah ya masa rasuwa ba ya da wanda zai gaje shi kai da ka yantar da shi kai zaka ci gadon shi don haka wanda ya yantar da bawa ake kiran shi almaula la'ala kenan in bawon Allah ya masa rasuwa ba shi da wanda zai gaje shi shi wanda ya yantar da shi shi zai gaji wannan bawa game da duk abin da ya bari na dukiya to shine anan Aisha tace in har sun so kudin da suka dora miki na fansa zan lissafa in tasa in baki ki kai musu amma sharadi alwalaicin ki ya kasance nawa فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها a lokacin nan barira ta koma wajen masu gidanta ta ba su labarin abin da aisha ta faɗa mata fa'abau sai suka ki suka ce a ba su yadda ba wa ƙalu suka ce in sha'at in har aisha ta so an ta hatasi ba alaiki ta nemi lada akan yantar wanda ta miki balta fa'alta yantar da ke ta sai ki ta yantar wa ya kuna lana wala uki amma alwalaicin ki namu ne kinan har tana neman ladan Allah dai ta saye ki ta yantar da ki ta nemi lada abun Allah amma alwalaici namu ne fa zakarat zalika li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam Aisha Allah ya kara mata yadda sai ta faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama iya abinda masu gidan Barira suka faɗa mata faqala laha sai manzon Allah ya ce da Aisha ibta'i sayatta fa'atiki yantar da ita fa innamal wala'u liman a'atak iya abin da yake cikin hukuncin Allah alwalaici na wanda ya yantar da bawa ne duk wanda ya yantar da bawa alwalaici na shi ne don haka wannan sharadi nasu sharadi ne wanda yake batacci don haka kamar yadda yake cikin wannan riwaya ke na malam ya takaita ta akwai riwaya wadda a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya hau kan mimbari ya yi khutba a cikin khutbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya samu wasu jama'a suke sharadi sharadin da baya cikin hukuncin Allah manzon Allah ya ce duk wanda ya sharadi sharadin da baya cikin hukuncin Allah ko da ya kai sharadi 100 manzon Allah ya ce batacce ne manzon Allah sai ya ce fa innamal wala'u liman a'atak kusan da cewa alwalaici na wanda ya yantar da bawa ne to don haka wannan hadisi yana nuna mana halaccin yin sharadi a wajen ciniki amma matukar sharadin bai ci karo da hukuncin Allah ba in ya ci karo da hukuncin Allah to wannan sharadi ba za a lura da shi ba sharadi ne batacce za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا زكريا وابن أبي زائدة أنه قال سميت عامرا يقول حدثني جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فصار سيرا ليس يسير مثله ثم قال بئنيه بأوكية فبئته فاستثنيت هملانه إلى أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنا ثم انصرفت فأرسل على أثري قال ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك قال شعبة قال شعبة عن مجيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه أكفرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة وقال إسحاق عن جرير وقال إسحاق عن جرير عن مجيرة فبئته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة وقال عطاء وغيره ولك ظهره إلى المدينة وقال محمد بن المنكدر عن جابر شرق ظهره إلى المدينة وقال زيد بن أسلم عن جابر ولك, ظهر ولك ظهره حتى ترجع وقال أبو الزبير عن جابر أقفرناك ظهره إلى المدينة وقال الأعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه إلى أهلك قال أبو عبد الله الاشتراك أكثر وأصح عندي وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بأوكية وتابع أبو زيد بن أسلم عن جابر وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر أخذته بأربعة دنانير وهذا يكون أوكية على حساب الدين على حساب الدينار بعشرة دراهم ولم يبين الثمن مجيرة عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر وقال الأعمش عن سالم عن جابر أوكية ذهب وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمئتي درهم وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مكسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال بأربع أواق وقال أبو ندرة عن جابر اشتراه بعشرين دينار بعشرين دينارا وقول الشعبي بأوك بأوكية أكثر الاشتراء أكثر وأصف عندي قال هو أبو عبد الله malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى idan mai sayarwa yama mai saye sharaɗin cewa dabbar da ya sayar masa to zai hau bayan tafa'i zuwa wuri kaza malam ya ce jaza ya halatta misali kai ne kuka yi cinikin raƙumi da wani kasaya ya sayar maka to sai ya ce amma fa da sharaɗi sharaɗi sai na hau na je ku kaza in na je wuri kaza kenan sai ka je ka amshi raƙuminka to irin wannan sharaɗi ya halatta misali mutum ne yake da babur kuka yi ciniki da shi ya sayar maka sai ka ce to babur nan na sayar maka amma fa ina da wasu tafiye-tafiye da zan yi ba zan damƙa maka shi ba sai nan da kwana uku misali akwai wasu 'yan tafiye-tafiye da zan yi ko kuma a sai na je gari kaza kenan na zan baka ko kuma sai na je na dawo to irin wannan sharadi na halatta shine anan malam yace idza ishtara al-ba'i'u idan mai sayarwa yayi sharadin zaharar dabba hawan bayan dabbar da ya sayar ila makalin musamma zuwa wani wuri wanda yake abun ambatu ke ya ambata zuwa gu kaza malam yace ijaza ya halatta menene dalili shine wannan hadisi na Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda annahu kana yasiru ala jamalin lahu qad a'aya wato Jabir Allah ya kara masa yadda ya kasance na tafiya akan wani raƙumin sa qad a'aya wato raƙumin ya gashiya an gane ko ya gashiya ya kasa hakan ko ya kasance ne yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ana cikin wani bulaguro ana kan hanyar dawowa zuwa gida madina raƙumin jabir allah ya ƙara masa yadda sai raƙumi ya kasa ya gaji har ma a wata riwaya jabir yake cewa har na yi nihin wato fa'arattu an usayi bahu ma'ana na masu in saki raƙumin kawai ya saki daji ya taitahi ne in dawo a gaba saboda ya kasa baya iya tafiya shine yace na masu na yi nihin mato in sa kira ya shiga sha'anin shi kaɗa gaban shi ya shiga daji to shine a lokacin nan shine sai yake cewa famarar nabiyu sallallahu alaihi wasallam wato manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai ya wuce da jabir ma'ana ya isko shi wanda bayani ya gabata al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ɗabi'arsa idan ana cikin tafiya da jama'a manzon Allah shi can baya yake tsayawa jama'a su yi gaba ba don komai ba saboda duk wanda ya kasa yana buƙatar a taimaka masa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya taimaka masa al'adar shi da ɗabi'ar shi sai dai ku ku yi gaba shi ya biyo baya to shi ne a nan sai ya isko jabir Allah ya ƙara masa yadda jama'a sun yi gaba an bar jabir can baya raƙumi ya kasa me za a yi fadarabahu maza Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yake cikin wata riwaya sai ya tambayi jabir ya ce akwai wani kirho abunka jabir ya ce kwarai ya ɗauka ya ba maza Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin nan maza Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya karɓi wannan kirho sai ya bigi raƙumin da ya bige shi kuma take yanke manzan Allah sai ya masa addu'a kamar yadda yake cikin wata riwaya fadaramahu fada'alahu manzan Allah ya bigi raƙumin da wata bulala sannan manzan Allah ya masa addu'a to a lokacin nan jabir Allah ya ƙara masa yadda yake cewa fakana min zalikal makami makani ya ce min awwalil qawl daga wannan gu da raƙumi ya zabura ya ringa tafiya ya ringa tafiya sai gashi ya shiga gaban jama'a gaba daya har ma jabir yake fada a cikin wata riwaya yake cewa har sai na ringa jiran jama'a na ringa jan wato akalan raƙumin ba dan komai ba dan kar yayi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nisa ma'ana sai ya wuce jama'a gaba ɗayan su sai dai ya jira su su iso sannan kuma hannu a yi gaba shi ne a nan ya ce fadarrabahu mazan Allah sai ya bugi raƙumin kai ke raƙumi sai ya kwashi kuzari fasara saira ya ringa tafiya tafiya laisa ya siro mitsalahu wanda a can baya bai taɓa yin tafiya kwatance irin wannan tafiya don shi raƙumi in har ya kasance raƙumi ne wanda yake kakkarfa wanda ya saba bulaguro to shine za ka ga tafiyar shi kamar yadda suke kamantawa yadda ka san tafiyar shida haka yake idan aka ce shida shine irin farin girgije wanda yake yiwu ƙasa da ƙasa bayan ya zubar da ruwa wanda iska take kaɗa shi to haka raƙumi yake tafiya tafiya ce wanda yake gudu-gudu shi ne anan ya ce fasara sairan laisa ya siru mislau a wannan lokaci raƙumin sai ringa tafiya tafiya tafiyar da bai taɓa yin kwatancinta a baya sun makala lokacin da manzon Allah ya tarar da jabir sai ya ce masa bi'inihi bi ukiya ya ce ya jabir sai damar raƙumin ka ukiya ɗaya ma'ana dirhami arba'in to a farko lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi cewa Jabir ya sayan masa da wannan raƙumi Jabir sai ya ce huwa laka ya Rasulullah in har kana so ya Rasulullah na baka manzon Allah sai ya ce a'a bi inihi bi ukiya sayar mun shi ukiya daya a lokacin nan wato da jabir a farko manzon Allah ta yin fara da ya masa wani jabir sai ya ce a bai sallama ba manzon Allah ya kara har aka kai abin da ya gamsar da jabir jabir sai ya ce to ya yarda ya amince shi ne ya ce fa bi itu husaina sayar masa da raƙumin shi ne sai ya ce fastas naitu humlanuhu humlanahu ila madina ila ahali shine ya ce sai na toge hawan bayan raƙumin wato zuwa iyali na na ce to da sharaɗi ya rasulallahi ba zan baka raƙumin ba a nan sai na isa gun iyali na kenan sai mun isa gida madina shine yake cewa falamma kadimna wato a lokacin da muka iso birnin madina a taituhu bil jamali wato sai na zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato da raƙumi wanda lokacin da aka kusanto birnin Madina Jabir Allah ya kara masa yadda kamar yadda yake cikin wata riwaya ya nemi izini a gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya yi gaba saboda iyalinsa suna jiran shi a lokacin nan shi Jabir ya yi sabon aure shi ku galibi wani lokaci manzala sallallahu alaihi wasallam in yazo yakan yada zango domin yayi hani duk wanda ya bulaguro ya zo ma iyalinsa a cikin dare ba tare da sun san zawon shi ba hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka in yazo yakan dan yada zango domin ya shigo a lokacin hantsi amma a irin yau wanda hanyoyin sadarwa sun yawaita in dai har su iyalin naka sun san da sauwar taka to wani ba laifi ba ne ba ko cikin dare ka zo saboda illar daman don kar ka zo ka same su ba a cikin shiri ba wani abu na ki da kyama ya ɗarsu a cikin zuciyarka da haka mazala sallallahu salama ya yi hari kenan a nan in ka sanar da iyalinka kenan za su kimsa su gyara jikinsu kenan duk wani abu wanda yake na ki da kyama za a yi kokari a gusar da shi kafin isowarka haka da haka a cikin wata riwaya manzo Allah ya ce domin wadda take ta bar gashinta a burkice da dauda da komai manzo Allah ya ce ta gyara jikinta ta yi kitso shi yasa manzo Allah ya yi sanar ya ce kar mutum ya zo ma iyalinsa a cikin dare cikin dare a takaice dai shi Jabir da aka kusanto birnin Madina sai ya nemi izini sai yake faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aure ne manzo Allah ya tambaye shi ya ce me ka aura sai ya ce ba zaura me yasa ka aure ba zaura manzo Allah ya ce masa ai abin da ya abin da ya fi maza Allah ya ce halla bikiran tula'ibu hawa tula'ibu ka ya hana ka auri budurwa ta ringa wasa da kai kana wasa da ita sai ce ya rasulallahi a a ya ce mahaifina da ya mutu ya bar min kannu mata kusan su tara ya ce hikima a nan da na auri ba zaura wadda kwanukanta suka tura kenan don ta ringa gyara su tana musu kitso tana shirya su shi yasa to a lokacin nan shi aka ba shi izinin cewa ya gaba wannan wannan yana nuna mana ladabi daga cikin ladabba na musulunci idan ana cikin tafiya ba ka kaɗar gaba ka shiga sha'aninka sai ka tambayi shugaban tafiya amma yau kuna tafiya kawai kun ɗan yada zango wani sai ya shiga sha'anin shi ce a wuri kaza za a wuri kaza ba tare da ya sanar da shugaban tafiya ba ai ta tsumar shi ya bata ma jama'a lokaci to a nan shi jabir yau gaba lokacin da maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso shi jabir Allah ya kara masa yadda sai ya janyo raƙumi ya zo masallacin maza Allah sallallahu alaihi wasallama a nan masallacin ya durkusar da raƙumin maza Allah sai ya ce ma jabir tashi kai raka'a biyu jabir ya yi sallah raka'a biyu da aka gama shi ne sai yake cewa wa na kada ni samana manzon Allah sai ya hannanta mu kudin rakun wanda a wata riwaya manzon Allah sai ya kirayi Bilal sai ya ce masa sheka ka auna masa kudinsa shi ne jabir yake cewa Bilal ya mun ya auna mun kudi na kuma ya cika mu ya mun ciko wanda yake na zo a gani ya cika ma'auni shi ne ya ce wa naƙada ni samana mazan Allah ya hannanta mun kudin raƙumin ma'ana ya tisa wannan ukiya guda ya bani zumman saraftu sannan sai na juya zan koma gida fa arsala ala athari a lokacin nan take yanki mazan Allah sai ya tura abu bayana ya aika bilal ya ce je ka dawo da shi qala jabir yake cewa lokacin da na dawo tare da cewa a wata riwaya jabir ya ce tun lokacin da manzon Allah ya ce a dawo da shi ya ce kawai iya abin da ya darsa a cikin tunani na na ce yanzu fa manzon Allah zai iya dawo min da rakumi na fa da ya dawo sai manzon Allah yake ce masa ya ce jabir kana ganin cewa na latsa ka ne don na karbe maka rakumi kamar yadda yake cikin wata riwaya a wannan riwaya sai manzo Allah ya ce ma kuntu li akhuza jamalaka manzo Allah ya ce da man ma lokacin da muka yi wannan ciniki ni fa ba ni da nihin cewa in karbi raƙumin ka dan in rike in yi wani amfani da shi a manzo Allah ya ce fa khuz jamalaka zalik karbi wannan raƙumin naka fa huwa maluka manzo Allah ya ce shi da kuɗin gaba ɗaya dukiyarka ne an baka aka ta samu shi kuɗin kuma aka maida mishi kayan shi wanda wannan wani salo ne da hikima ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wata siyasa ta taimaka ma wanda yake bukatar a taimaka masa saboda jabir akwai nauyi a kan shi kallo fa kusan guda tara shi yake dauke da su yake dauke da nauyin su kuma ga ya mahaifinsa ya mutu ya bar masa nauyin bashi kaga anan na a dauki kudi haka kai tsaye a bashi a ce a bashi wani ma yana iya zaburwa ya ce yana da bukata a bashi amma hikima ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anan sai aka yi cinikin rakumi aka yi cinikin rakumi da aka zo aka hannanta masa kudinsa kuma sannan aka maida mishi rakumin aka ce an bashi wanda shi wannan rakumi jabir kamar yadda yake faɗa wannan rakumi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama rayuwarsa ya koma zuwa ga ubangiji zuwa ga ubangijin shi rakumin yana nan haka aka zo zamanin abubakar shekaru biyu da wata shida rakumin yana nan haka aka zo lokacin kalifancin umar Allah ya kara masa yadda raƙumin yana nan jabir ya zo ya kissanta ma umar abin da ya faru game da wannan raƙumi shi na lokacin da umar sai ce masa to je ka sanya shi a cikin raƙumma na sadaka na zakka an gane ko ka sanya shi kuma a makiyaya inda tafi ko ina ciyawa domin akwai dawan gwamna da ake wanda ake sanya dabbobi waɗanda suke na ƙasa wanda wannan wuri ne wanda kowa ba kowa bai ke kawo dabar shi ya saka sai dabobi waɗanda suke na ƙasa kuma da ce masa je ya saka shi a wannan kuma albarka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya sa ma wannan raƙumi da ya yi addu'ar cewa Allah ya sanya mishi albarka wannan raƙumi sai da ya ɗauke cikin irin waɗannan shekaru jabir yana amfani da shi to shine a takaice wato malam ya zo mana da wannan hadisi domin ya nuna mana halaccin yin sharaɗi na bayan dabba mutum ya ce zai hau zuwa wani wuri wanda yake abin ambato kenan sai ka bayyana yan kamar misali wani kurus ne kake da shi wasu yan kwanuka to sai ka kayyade sai ka bayyana masa kenan baburkin nan da na siyar maka ina da wasu tafiye-tafiye zan yi kwana biyu kenan ran na uku insha Allah zan baka shi amma haka ka bashi ka ba tare da ka bayyana iya gwalgwadon tafiyar da za ka yi ta wannan kuma bayyana cewa to shi ne a nan wato malam yake faɗa cewa shi'uba ya rawaito daga mugira daga amir daga jabir jabir yake cewa a kafarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zaharahu ilal madina wato manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya dora ni bayan raƙumin wato zuwa birnin madina lafazin afkarahu an ciro shi ne daga alfikar in aka ce alfikar shine wato kashin baya shine ake kira da kashin baya shine ake kira da alfikar shine yace afqarani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zaharahu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dora ni bayan raƙumin ilal madina har zuwa birnin madina bayan an kashe ciniki kenan sannan ishaq shi kuma riwayarsa daga jarir daga mugira yake cewa fa bi ituhu jabir yace na sayar ma manzon Allah raqumun ala anna li faqara faqara dhahrihi hatta abluga al madina a bisa sharadin cewa na gare ni hawan kashin bayan raqumun har zuwa birnin madina sai mun je madina kenan zan bashi kenan wannan sharadi ne jabir ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace fa bi'tuhu na sayar masa da raqumu ala anna li faqara bahri akan sharadin cewa na gare ni kenan hawan bayan raqumun hatta ablugal madina har sai na je gida madina kenan zan damka masa raqumu wa qala ata'un wa ghayru aqa ibnu abi rabah da wani daga cikin marwaita su kuma abin da yake cikin riwayarsu wala ka zaharuhu ilal madina maza Allah ya ce masa na saya je ka na gare ka ka hau bayan shi har zuwa birnin madina maza Allah ya ce na saya kenan kuma na gare ka ka hau bayan shi har zuwa madina kenan wanda maza Allah ya yarda da sharadin da aka yi Muhammad ibn al-Munkadir shi kuma riwayarsa daga Jabir shine yake cewa sharafa zaharahu ilal madina jabir ya ma manzon Allah sharaɗin hawan bayan raƙumin har zuwa birnin madina kaga jabir shi yayi sharaɗin inda a ce yin sharaɗin kuskure ne to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai kyale shi wanda ya nuna masa kuskuren cewa wannan sharaɗi bai halatta ba wa qala zaid ibn aslam zaid ibn aslam shi kuma riwayarsa daga jabir sai ya ce walaka zahruhu hatta tarji' manzon Allah ya ce na gare ka bayan shi ka hau hatta tarji sai ka koma gida kenan Madina wa qala Abu Zubair Abu Zubair al-Makki shi kuma riwayarsa daga Jabir manzon Allah ya ce masa afqarna ka zahrahu ila al-Madina mun baka kashin bayan ma'ana ka hau bayan sa har ka isa gida Madina manzon Allah ya ce mun baka kaga ita wannan riwayar tana nuna kenan kamar ba sharaɗi ne kenan shi shi ne maza Allah ya ce masa je kana baka ka hau har zuwa gida madina shi ne kenan saɓanin ruwayoyi shi ne ce afkar naka zaharahu ilal madina mun baka ka hau bayansa har zuwa gida madina wa qala la a'mashu an salim an jabir a'mash daga salim daga jabir shi kuma riwayarsa sai manzo Allah ya ce masa taballaga alaihi ila ahli hau bayan raƙuman har ka isa zuwa ga iyalinka قال أبو عبد الله الإمام البخاري يتي الاشتراط أكثر وأصح إني riwayoyin da suka zo a kan cewa jabir shine yin sharaɗin cewa zai hau zai ci gaba da hawan kuma har zuwa madina daga inda aka kashe ciniki al-imam bukhari ya ce aksar su suka fi yawa wa asafu indi kuma su suka fi inganci a gona kaga kenan yake tabbatar mana halaccin mutum yayi wannan sharadi ku kashe ciniki ka ce a to gidan nan na sayar maka da shi amma fa da sharaɗi ba zan fita ba sai bayan wata shida sai na yi da gina fili na kenan zan fita in baka in ya yarda kenan wannan ciniki a kashi ya hannanta maka kuɗi ya jiran lokaci ya in lokaci wata shida ya cika dole ya fita ya baka gidan shine yace al-ishtiradu akthar wa asahu indi riwayoyin da suka zo game da yin sharaɗin cewa zai hau ci gaba da hawan ragoma har zuwa madina su ne suka fi yawa su ne suka fi inganci a gona وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر عبيد الله ابن عمر الأمري ده ابن إسحاق شيء محمد ابن إسحاق رواية دقى وهب دقى جابر su kuma suka ce ishtirakun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi ukiya bazan Allah ya sayi wannan raƙumi na jabir wato ukiya ɗaya kenan dirhami arba'in ukiya ɗaya manzan Allah ya saya wata ba'ahu zaid ibn aslama an jabir wato zaid dan aslam wato ya ma ubaidullahi mutaba'ar wannan riwaya daga aslam shi kuma daga wato daga zaid ibn aslam daga jabir Allah ya kara masa yadda su ma abin da yake cikin riwaya suke nan ukiya daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sayi rakum wa qala ibn jurayj ibn jurayj al-makki riwayarsa daga aqa da ma wani daga cikin marwaita daga jabir yake cewa akhaztuhu bi arba'ati dananira akhaztuhu bi arba'ati dananira wato na bayar da wannan raƙumi nawa na karɓi dinare hudu an gane ku dinare hudu na karɓa a madadin wannan raƙumi nawa shi ne ce a hastu gobe arba'ati da naniyar na karɓi kenan dinare hudu wato a madadin shi wannan raƙumi na da na sayar ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa hadha yakunu uqiyatan ala hisabi dinar bi asharati dirahim wannan kwana kasancewa kenan ukiya ɗaya akan lissafin cewa dinare akan canza shi a matsayin dirhami goma kenan dinare hudu goma goma su hudu nawa kenan dirhami arba'in kenan babu sabani da waɗancan riwaya sai ya ce walam yubayyin samana mugiratu an sha'abi an jabir shi mugira riwayarsa daga al-imamu sha'abi daga jabir wato bai bayyana wato gulgwadon kudin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sayi wannan rakumi na Jabir haka Ibnul Munkadir da Abu Zubair wato daga Jabir su ma a riwayar su babu bayani game da gulgwadon kudin da manzon Allah ya sayi wannan rakumi kenan ita wannan waɗanda ba su bayyana ba kenan babu matsala sai ya ce wa qala al-a'mash shi kuma a'mash ya faɗa a riwayarsa daga salim daga jabir sai ya ce uqiyatu zahabin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sayi wannan rakumi na jabir da uqiya ta zinare uqiya ta zinare kaga uqiya ta zinare ko ta sha bamban da uqiya ta azurfa kenan wannan kenan lafazi ya samu sabani kenan da wancan da ya gabata amma in aka ce uqiya ainihi ma'auni ne wanda yake da zinare wanda gwalgwalansa kenan shine dirhami arba'in abu ishaq shi kuma riwayarsa daga salim daga jabir sai ce bi mi a ta dirhami wato maza allah sallallahu alaihi wasallam ya sai raƙumi jabir wato dirhami ɗari biyu kenan wajen ukiya biyar fa dirhami ɗari biyu maimakon ana maganar ukiya shi kuma ya ce dirhami ɗari biyu Dawud ibn Qais shi kuma riwayarsa daga Ubaydillah ibn Miksam daga Jabir sai ce ishtarahu bi dariki Tabuka wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sayi wannan rakumi na Jabir akan hanyar Tabuka lokacin ana hanyar dawowa kenan a shekara ta tara da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ahsibuhu qala bi arba'i awaqif yace ina zaton iya abin da ya faɗa mun cayi ukiya hudu manzon Allah ya sayi rago ukiya hudu kenan dirhami 160 40 40 so hudu wa qala abu nadra abu nadra shi kuma a riwayarsa daga jabir yace ishtarahu bi 20 dinara wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sayi rago min jabir wato bi 20 dinaran wato dinari 20 dinari 20 kaga idan ka ɗauka kowane dinari akan canza shi wato a matsayin dirhami goma kenan goma goma su ashirin nawa dirhami ɗari biyu kenan kaga wannan kenan baya da bambanci da waccan da ya ce bimi a ta dirhami sai malam na faɗa wa ƙaulu sha'abi bi uqiyatin akthar yace fadar al-imamu sha'abi cewa iya abinda manzon Allah ya sayi raƙumin jarir uqiya ɗaya ne yace aksar yace shine yafi yawa dan haka kenan a an rinja yadda cewa ukiya ɗaya ne manzon Allah ya sayi wannan rakumi na jabir kenan wannan duka galibi akan dan samu ne wajen riwaya da ma'ana kenan akan dan samu kuskure daga wannan marwayaci zuwa wannan marwayaci da haka kenan marwaitan da suka rawaito cewa ukiya ɗaya manzon Allah ya sayi wannan rakumi sun fi yawa sai ya ce alishtirar wa akthar wa asahu indi kamar yadda ya gabata ya ce sharaɗin da shi jabir ya yi cewa zai ci gaba da hawan raƙuman har a kai birnin madina wato shi ya fi yawa kuma shi ya fi inganci a gona ƙalahu abu abdullah haka shi al'imamu abu al'imamu bukari wato ya faɗa don haka wannan hadisi yana nuna mana halaccin wato mutum ya taya kayan mutum ba tare da ya bujiro da shi ba domin sayarwa misali kaga kaya abu mutum ya burge ka ba laifi ba ne baka ce wani sai damun wannan abun naka kaga babur abunsa ba caye ba wani sayarwa ne ka ce wani da Allah sai damun wannan babur ɗin kuma ba laifi ba ne ba ma ka faɗa wani na sai babur ɗin nan naka kaza kamar yadda jabir ai ba daga rakuminsa bai yi cewa yana sayarwa maza Allah ya ce mishi sai damun shi hukiya daya wannan yana nuna halaccin kenan ka nemi a sayarwa da kaya ko da bai kayan bai tashi sayarwa ba in ya ga ya iya sayarwa ya ce maka to zo mu yi ciniki in kuma baya sayarwa ya ce maka a ba na sayarwa ba ne ba haka kuma wannan hadisi yana nuna mana latsawa a wajen ciniki ma'ana ka latsa ka ce kaza mai shi ya ce a bai sai da ba ƙara kaza kai ma ka ƙara latsawa wannan ba laifi ba ne a wajen ciniki abinda aka ce maka kawo jika goma ba laifi bane kana iya cewa ka saya jika biyu ya ce bai sai da baka ce na saya jika uku har ka kai lokacin da za ku daidaita kamar yadda a cikin wata riwaya maza Allah ya ce jabir shin kana ganin cewa na latsa maka rakumin ka ne don na karbe maka shi ne ake kira al'umma kasa sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana halaccin kenan shi mai sayan abu wato ya fara ambata kuɗi ba shi mai kaya ba kamar misali an kasa kaya sai ka zo ka taba sai ka ce na saya kaza kaga nan menene ya dace a farko ka tambaya wannan abu nawa yake ka tambayi mai kaya to amma wannan yana nuna mana halaccin kai ka zo ka ce ka saya kaza sannan kuma wannan hadisi yana ƙara nuna mana karɓar kuɗi ba sharaɗi ba ne na ingancin ciniki kuna iya kashe ciniki ka saya na sayar maka an gane ko a lokacin nan ina iya bara maka wannan abu da ka sayar amma in na bar maka a matsayin shingina ne yake sai lokacin da na kawo kuɗi kenan zan karba in wannan abu ya hallaka ba tare da na yi ganganci ba to naka ya hallaka ba nawa ba da ka sayi abu ko kashe ciniki sai ka bar shi a wajen wanda ka saya Allah ya kaddara kayan nan suka hallaka wani gaba da su in ka zo kawai kudin shi zaka bashi kai zaka dauki asara in dai ba sakaki bai ba ganganci bai dan haka anan da aka kashe ciniki shi manzon Allah ya danka ma jabir kudi bai danka masa ba sai da aka iso gida Madina kenan wannan yana nuna danka kudi bayan kashe ciniki ba sharadi bane na ingancin shi ana iya kashe ciniki in ya ga dama ya yarda da kai ya amince da kai sai ya ce wani je ka daga baya ka kawo kudin je ka lokacin da ka kawo ka ga dama lokacin da ka samu dama ka kawo in kuma bai yarda ba da kai bai amince maka ba to sai ya rike wannan abu da ya saida maka idan ya rike a matsayin jingina ne in ka kawo mishi kuɗi ka karba kuma ba maganar ka dawo ka ce a kai ka fasa a ciniki ya riga ya tabbata ko baka ba da kuɗi wannan naka ne yana iya kai karanka inda za a tirsasa ka ka karɓi wannan kaya shi ka ba shi kudin shi tunda kun riga kun yi ciniki ya sai da maka kenan kaya a matsayin ka suke ba a matsayin shi ba kuma in yayi karambani ya sayar da wannan kaya kana iya zawa ka tada rikici kai kawai kayan ka kake so tunda me yasa kun riga kun yi ciniki ka tafi zaka kawo masa kuɗi bai da yancin da zai sayar da wannan kaya sai da izinin ka sannan kuma har da wani hadisi yana nuna mana halaccin babban mutum wato ka ba shi amsa akan cewa la ka ce a'a akan wani al'amari wanda ya halatta babban mutum ka ce masa a'a kamar misali wani ayi ka za ka ce a'a ba duke-duke ba za ka tsaya kana yi a'a ka fito fili ka ce masa a'a wannan halaka ne kamar yadda anan jabir ya ce wa manzan Allah la ya ce a lokacin da manzan Allah ya nema a sayar masa jabir ya ce a ba na sai da ba a wasu kudi da manzan Allah ya ambata masa kuma sannan wannan hadisi yana nuna mana halaccin mutum ya ba da labari game da wani kyakkyawan aiki da ya aikata a bisa huska wadda take ta ba da labari amma ba don yaban kai ba ko nihin alfahari kamar yadda a nan jabir allah ya kara masa yadda ya ba umar labarin abin da ya faru tsakanin shi da mazan allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan al'amari na rakuni kina wani abu da kai wanda yake mai kyau ba laifi ba ne ba kana iya ba wani labari amma da nihi kenan dan shi ma ya zagi ne ya yi koyi akan wannan al'amari ko kuma abin ya ƙara masa imani amma ba dan nuna yaban kai ba ko alfahari wannan baya halatta baya dacewa ga mummuni kuma sannan wannan hadisi yana ƙara nuna mana shugaba ya kamata ya ringa bibiyar jama'arsa game da irin yanayin da suke ciki na rayuwa saboda maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fahimci cewa jabir Allah ya kara masa yadda yana cikin yanayi wanda yake na kunci wanda ya dace a taimaka masa wanda wannan raƙumin wa shi kadai ne ma abin da jabir ya mallaka bai ya wani raƙumi yin ban da shi kuma ga nauyin da yake kansa kuma wannan yana ƙara nuna mana irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake da kaskanta kai ga ubangijinsa saboda a nan yanayin da ana tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gashi maimakon a ce shi zai wuce gaba jama'a su biyo baya a shi yake komawa bayan jama'a su su yi gaba kuma sannan wannan yana nuna mana halaccin bugon dabba an gane ko amma sharadi a tabbata cewa dabbar wato ba gajiya bane ba ta yi in har dabba an tabbata ta gaji to maganar ka ringa dukanta don ta yi gaugawa ta yi sauki wannan bai ya halatta idan kai haka ka zalunce ta amma in har ka tabbata cewa ba gajiya ba ta yi kawai wani yanayi ne da ɗabi'a ta ta to ba laifi kana iya bugon dabba don ta yi sauki akan abin da kake ciki na tafiya sannan kuma wannan yana nuna mana hallo halacci game da wakilta wani game da biyan bashi kaga da aka iso gida madina wazan allah ya wakilta bilal ya ce je ka auna ma jabir kudin rakuminsa kuma sannan wannan yana nuna mana halaccin wato mutum ya mayar da kyauta kafin ya karba a baka kyautar abu kafin ka karba abun ka maida shi ka ce a bari kamar yadda lokacin da maza Allah ya ce ma Jabir sai damun raƙuminka maza Allah Jabir sai ya ce huwa laka ya rasulullahi na baka maza Allah sai ya ce a sai damun shi ukiya guda kaga kai tsaye Jabir ya ma maza Allah kyautar raƙumin maza Allah sai ya mayar da kyautar yake karba kafin ya amsa sai ce a'a sai damun shi ba na bukatar kyauta kuma wannan yana nuna mana halaccin wato shigar da dabobi cikin masallaci kamar yadda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai sukan shigar da dabobin su wani bi cikin masallaci kamar yadda anan da yazo da raƙumin Jabir cikin masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo kusa da raƙumin wanda karmu manta bayani ya gabata kashin raƙumma da bawalinsu wannan halak ne kamar yadda yake ka'ida duk dabbar da cin namanta ya halatta su kashinta da bawalinta halak ne tsarkakeke ne allahumma sai dai in tana cin najasa a lokacin nan kenan ta zama jallala kenan a lokacin nan kashinta da wutsarinta kuma yakan iya zama najasa in ya zamanto galibin abincin da take ci najasa ne amma haka raƙumma da shanu da tumakai da awakai duk dabbar da cin naman ta halatta to kashin da dabawalin ta tsarkakeke ne kamar yadda hadisi ya gabata a cikin wannan littafi waɗannan waɗanda suka zo madina yanayin madina bai gamshe su ba suka kamu da rashin lafiya maza Allah ya tura su gun makiyayinsa cewa su je su ringa shan madara wato da hutsarin raƙumma kaga inda a ce hutsarin raƙumi na jasa ne maza Allah ba zai ce ba su sha domin shi ya faɗa mana cewa Allah bai taɓa saukar da rashin lafiya ba shi ya saukar da maganinta ya ce ku yi magani ya ku bayan Allah kar ku yi magani da abin da Allah ya haramta a wata riwaya ya ce Allah bai sanya waraka ku a cikin abin da ya haramta mu ita kwa najasa haramun ce babu shuruɗi fil mu'amala قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقالوا تكفوننا المؤونة ونشرككم في- في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية, جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها وتولى بابي ني بياني game da wato halaccin yin sharaɗi a wajen wata mu'amala an gane ko mu'amala ta saye da sayarwa ko mu'amala ta wani kwadago da za a ɗauke ka aiki to ba laifi kana iya yin sharaɗi idan mutum zai ɗauke ka aiki sai ka yi masa sharaɗi ka gitta masa iya sharaɗa in ya yarda ya amince kenan a tabbata akan wannan sharaɗi shine ana malam ya zo da hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa qalati da ansar mutanen madina sun faɗa lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce masa a qasim bainana wa baina ikwanina nakila ya rasulullahi waɗannan dabinai namu ka raba tsakaninmu da ƴan uwanmu sune al-muhajirun gonakansu ba wanda suke nasu sun gada uwaye da kakanni wanda ta hanyar nan suke nomawa suke samun ci da sha da duk wata ɗawainiyar ta rayuwa a lokacin da muminai daga birnin maka suka yi hijira suka kauro madina wanda galibin su ko akwai talakawa mabukata wanda ba su da komai a hannu to a lokacin nan su mutanen madina suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi waɗannan gonakai namu ka raba tsakaninmu da 'yan uwanmu kowa a raba a bashi su ne Allah ya jinjina musu akan wannan ɗabi'a da wannan hali ga ya aya ce ana karanta ta har zuwa kiyama wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة abu ne wanda yake nasu mallakarsu suka ce ya rasulallahi raba tsakaninmu da yan uwanmu kowa a raba a bashi qala la maza Allah ya ce a'a ba haka ba za a yi ba za a yi haka ba me yasa saboda akwai hanya wadda ta fi wannan dacewa shi yasa in al'amari ya tunkaro sai ka tsaya kai nazari in akwai wata mafita wadda ta fi wannan to ita ya kamata maza Allah ya ce a'a faƙalu sai suka ce to ya rasulallahi ga tayi na biyu takfuna na ma'unata abinda za a yi ku ‘yan uwanmu ku zo ku isar mana da wahalhalin ita wannan gona kenan abin da ya shafi shayar da ita da gyarawa wani shiriku kun fi samara in mun yanke ‘ya'yan itacen dabinan mu yi tarayya da ku a raba kenan gonakan da namu ne amma aikin da muke yi ku ku zo ku yi aiki ku dinga ban ruwa kenan lokacin da dabino ya yi ‘ya'ya idan aka yanke to ku zo mu raba iya abin da aka samu hannu sai suka ce sami ina wa abana mun ji mun yarda ma'ana mun ji mun bi mun yarda da haka kaga a nan su sharaɗi ne suka yi akan wannan mu'amala ta shayar da gona suka ce ku zo ku yi mana aiki ku shayar da mana gonar kenan abin da aka samu na amfani kuma mu raba tsakaninmu da ku suka ce mun je mun bi kenan wannan hadisi yana nuna mana halaccin yin sharaɗi wato a wajen wata mu'amala da za ku kulla da wani sannan hadisi na biyu a baban hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yake cewa a hada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khaibar al-yahuda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba yahudawa birnin khaibar wanda khaibar gari ne wanda yake na yahudawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai musu ɗauki na yaƙi a shekara ta bakwai lokacin da suka wurwure alkawali manzon Allah ya ci su da yaƙi ya yi galaba a kansu wanda shi kuma a ƙa'ida ta musulunci idan aka kai ma jama'a farmaki na yaƙi aka yi galaba a kansu to da matansu da 'ya'yansu da wani duka in aka ribace sun zama bayi hatta da gidajen da gonakansu duka wannan ya zama ganima ta yaƙi to waɗannan gonakai nasu na su yahudawan haibar sun riga sun zama ganima a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bar musu gonar na cewa su ci gaba da noma gonakan shine yace an yi amaluha su aikata wannan gona wa uha su shuka ta ma'ana su yi ɗawainiya duka wahala ta kenan noman wannan gona wa lahum shatru ma yakhruju minha na gare su rabin abin da ya fita daga gonar ma'ana abin da aka samu na amfani kenan za a raba tsakiya su ɗau rabi rabi kuma za a kawo shi kenan daula ta musulunci gonakan bar musu aka yi amma ba an bar musu ba a matsayin nasu an ba su ne su je su noma su yi aiki kenan abin da aka samu kenan a raba tsakiya su su ɗau rabi ba za Allah sallallahu alaihi wasallama a kawo masa rabin abin da aka samu kaga wannan sharaɗi ne wato a wajen mu'amala kenan ta shayarwa ma'ana ta gonakai da abin da ya shafi haka shine anan malam kenan babu yace babu shuruɗi fil mu'amala baban da ke bayani game da halaccin yin sharadi wato a wajen wata mu'amala babu shuruɗi fil mahari inda uqdatin nikah wa qala umar wa ibn al-khattab radiyallahu an inna maqati al-huquqi inda shurub wa laka ma sharat wa qala miswar سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فوفالي قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الشرود أن توفوا بها ما استهللتم به الفروج wato wannan babi ne wanda ke bayani game da halaccin yin sharaɗi filmahar wato game da sadaki inda ukudatin nikah lokacin da za a ɗaura aure lokacin da za a ɗaura aure ba laifi ba ne ba yin sharaɗi a wajen sadaki a ce to sharaɗi sai in ka biya sadaki kuɗi hannu ba ba shi ba ko a ce to sharaɗi sai in ka biya kaza to shi ne anan malam ya yi babi na musamman wanda ke bayani game da halaccin yin sharaɗi kenan a wajen kulla aure amma ba bayan an ɗaura ba bayan ɗaura aure babu wani sharaɗi da za a zo da shi kafin a ɗaura ake yin sharaɗi kuma wannan sharaɗi ya tabbata shine Umar Allah ya ƙara masa yadda yake faɗa inna maƙaɗe alhukuki inda shuru ya ce lalle mayankar dukkan wasu haƙuƙuwa na kasancewa a wurin sharadi kenan na cewa ina da haƙƙi kaza nawa ne to wannan yana kasancewa kenan lokacin da aka yi sharadi shi kuma sharadin a lokacin da za a kulla abu ba bayan an yi ba in aure ne kenan kafin a ɗaura in ciniki ne kenan kafin a kashe ciniki za ka yi sharadi in bayan ciniki ya mutu ka zo ka yi wani sharaɗi wannan ba a lura da shi shi ma kuma sharaɗin sai in bai saba ma shari'a ba shi ne ce inna maƙaɗe alhukuki lalle mayankar dukkan wasu haƙuƙuwa kenan na kasancewa inda shuru lokacin da aka yi sharaɗi kenan shine da za ka iya yin magana cewa ina da haƙƙi kaza kenan wannan in ya kasance lokacin da abin zai tabbata ne ka gitta sharaɗi shi mutumin kuma ya yarda da sharaɗin to wannan ya tabbata wala kama sharaɗta umar yake cewa na gare ka abin da kai sharaɗi kenan na gare ka abin da kai sharaɗi dole za a tabbata a kan shi wa qala miswar wato al miswar ibn makrama Allah ya kara masa yadda yake cewa sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wa sallama zakara sihran lahu yace wata rana naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambata mun wani sirkinsa manzon Allah ya ambaci wani sirkinsa daga cikin sirkan shi fa atna alaihi fi musaharatihi manzon Allah ya kyautata masa yabo game da sirkuntar da yayi da shi fa ahsana manzon Allah ya kyautata yabo akan shi qala manzon Allah yake cewa haddathani shi wannan siriki nawa ya bani labari fa sadaka ne kuma ya mun gaskiya game da labarin da ya bani haka ne wa wa'adani kuma ya mun alkawari manzon Allah yace fa wafali kuma ya cika mun alkawari kaga wannan jinjinawa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma sirkin nashi yace haddathani ya bani labari fa sadaka ne kuma ya mun gaskiya game da labarin da ya bani wa wa'adani ya mun alkawali fa wafali kuma ya cika mun alkawalin da ya mu sannan malam ya zo da hadisi na biyu a baban hadisin ukuba ibn amir Allah ya kara masa yadda ke faɗa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a haqqu shurudi an tufu biha mafi cancantar sharda da za ku cika da su manzon Allah yace mastahalaltu bihi al-furuj sharaɗin da kuka halatta wato gaban mata a sababinsa sharaɗin da wato misali ita mace ta gitta maka ko waliyinta ya gitta maka lokacin da za ka aure ta ka yarda da wannan sharaɗi to maza Allah ya ce duk a cikin wasu sharaɗa babu sharaɗin da ya fi cancanta ku cika da shi sama da wannan sharaɗi saboda a sababin shi ne kuka halatta gabansu in ba don wannan ba kenan bayan da za a yi gabansu ya zama to halali gare shine yace a haqqu a haqqu shuruɗi an tufu biha mafi cancantar sharda wanda za ku cika da su kamar misali ta maka sharaɗin cewa to ni fa da sharaɗi sai in ba ka ɗauke ni ba daga garinmu da sharaɗin ka bar ni a nan to ka yarda da wannan sharaɗi aka ɗaura aure wannan sharaɗi ya fi cancanta ka cika shi duk a cikin wasu sharuɗa ko kuma misali ma'aikaciya ce ta ce a ni fa sharaɗi na ka bar ni na ci gaba da aiki na in na ci gaba da aiki na kenan zan yarda kenan ka aure ni ka yarda da wannan sharaɗi to ba maganar bayan ka aure ta ka zo ka ce a kai baka yarda ba da cewa ta yi aiki na in dai dama an gitta wannan sharaɗi to cika wannan sharaɗi ya zama wajibi a kan shine yace a haqqu shuruɗi an tufu biha mafi cancantar sharɗa wanda za ku cika da su manzo Allah ya ce masta halaltu bihi al-khuruj sharadin da a sababin shi kuka halatta gaban su kina wannan yana nuna mana halaccin yin sharadi wato abun daura aure kenan da lokacin biyan sadaki a so a yi sharadi wannan duka ba laifi bane ba shari'a ta yarda da shi nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن